بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine darasi na takwas cikin jerin a karatutukan wannan littafi na alkiratul rashida aljidu thalith da Allah ba mu iko muka faro na'am darasin mu na gaba shine darasi na takwas alkutun auduga wabrun shine gashi na dabba ko نعم إيه و... إيه نعم وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاع إلى حين كلمة شيء وبرغاشي نتبا ندبا إن تماكي برعوم شيني قنصو ناودغا أكو ساودغا نا يتشكين قنصو كو برعوم كينا أكو لتابين نهو برعوما yana da kyau gashi karami ne takaitacce irin sigin karatun rubutun ajurumiya da matanin katurin da da shuzurur zahab aka yi tana da kyau bur'uman nan uniya ya nufanci abu ai kasada kun ga wannan uniya ana karanta shi ne da sigin majhuli amma ma'alum wajen fasara kamar in mutum ya da sai ka ce tufiya ba za ka ce tawaffa ba tufiya kaga sigin majhuli ne kamar an kashe za ka ce haka ko an mutuwa to amma sai ka ce ya mutu kawai tufiya zaidun na? eh ba eh ka gani kamar wannan kuma usu shida shine ya yi shahada isa shahada ya kafa hujja da waka to kun ga sai mu lura muna karanta cikin littafin siritan da din nan wa kadish ta harabil hikimati wa shaja'ati wal fasaha min ina wa kadish tuhirani shine didikarta ba ush ba ba ishtahara ba ishtahara afwan ah ishtahada shine ya kafa hujja da waka ustushhida shine yayi shahada shine yayi shahada akwai al-alfaz allati ja'at ala sigati al-mabni lil majhul wannan sai kana karanta littafin luka da fikin luka da kansu al-alfaz allati ja'at ala sigati sigati mabnun lil majhul kun gani amma wa tufassaru ma'luman in za a fassara sai a fassara sai sigan ma'lum ana'un shine wahala to na ci kwakwaya zaka ce anaitu anaitu na sha wahala mata ba mata mata dangin jamin mata anaina jamil anaina anaina maza fa anau to umarnin fa yawwa an ta yi yadda da rubishin kuma ai kun gani mamutan lakhir ne akwai yawon ko to ga muka ce an ina muka jefar da ko da yake amuri za a jefar ko eh ini eh ana sai ka ce ya ana sai ka ce ina ko jamil jiddan mutawasil mutawasil wani abin da yake mai saduwa ko wanda aka sadu da shi wara shine ya rufe wara ya rufe abu ya tawara min alqaumi min su'i ma bushirbi kun gani wara ya rufe abu ko ya lilba abu ya tawara min alqaumi min su'i ma bushirbi maddan kalmar ce eh muddin kalmanci kun gani wani amma shi wannan na rufewa ne waraituhu na rufe shi kamar rufe a cikin rami ko makamancin wannan da kuma ɓoyuwa yanzu mu shine yana yaɗo daga shine ai wannan suka fasar wannan jimi a wannan mai suratul rahman والنجم والشجر يسجدان eh shine ita ce wa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi kalmar ce yanda zai birne gawan abin nan dan uwan shi ba ita ce insha Allah najama najama yanjumu shine yayi yado kaman wake yado yake yi ko kaman dankali yado yake yi kaman mene kuma Hmm? kaman doya kaman inabi yado duk suke yi alkutunu wabrun shi auduga wabrun da kanin ne ake samun wabru wato kenan ana samu wabru daga auduga kun ga wannan kuma yakan zo da ma'anar still sufin dai kamar gashin dai daban kamar yadda ce dai bai hana ba ai kalma dai takan dauki ma'anona daban-daban ko so amma a nan wanda ake nufi shine na auduga akan tuka shi a sana'anta shi ya maida shi tufa'i abyadul laun wani mai farin launi na'imul malmas na'imul malmas mai taushin shafa na'im da alhamza na'im da ainun afwan da ainun kamar misali kana son ka ce gari gari mai laushi za ka ce mene daƙiƙun na'im gari mai lauki daƙiƙun na'im gari mai lauki ya kharuju min bur'umin yana fitowa ne da kwanukan so zai kishirin galizin ma'abucin bawo mai kauri mai kaushi mai kauri na kwanso e amma dai kasan audiga kasan yadda take yi ai yau wani abu ne tana mu cikin murfi haka sai ya fashe to shine kwanso shine kwanso abubakar kasan kwanso ai wannan kasan umar kasan kwanso kwanso yawwa akwai kuma kwasfa irin na dodon kodi irin na shell a shi na fila kwanso ne yayi eh kwasfa shi kuma dangin dangin kashi-kashi haka wanda yake rufe haka to kamar na kunkuru fa kwasfa ne ka gani kamar da hausa ma ta mutu wallahi malam in ka cire Kur'ani addinin musulunci babu wanda ya yi harshen shi aiki kan bature wallahi in ka cire addinin musulunci wato ma'ana saboda dalilin Kur'ani malaman da suka sharhin Kur'ani sun fi bila adadin wanda ma aka buga sun zama suna da bala'in yawa illa kuma wanda ba buga ba sannan kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ga shuru nasu sannan littattafan fiqhu littattafan nahau littattafan balaga littattafan usul fiqh littattafan musallul hadith littattafan ko a musallul hadith din ma fanni fanni ne to in ka cire rubuce-rubucen da aka yi addini babu wanda ya fi haɓaka da rayar harshen shi sai bature yanzu duk inda za ka je a ce za a je quiz za a je debate na turanci ake ko na larabci kaga na turanci ko ka cici ka cici duk da turanci ne ka gani Allah ka samu dace to wannan shi kan jawo harshen ya ta mutuwa wa hadhal burqum wannan kwasfan huwa samaru wani dan ice ne huwa samaru shujaratul qutni dan ice ne na yar karaman bishiyan auduga kaga shajaratun shujaira yar karama ko tasgiri wa yuzra'ul qutna ana shuka auduga fi biladina a garin mu wa fi kathirin min albiladil harra da mafi yawanci daga cikin garuruwan da masu masu zafi albiladul harra sune tropical countries kasashen da suke da zafi min minal mintaqatil mu'tadila wanda suke tsakiyar abin nan equator ko equator to wanda suke yankuna da suke wajen kan equator to me zan fasara shi da hausa ne ina wanda suka yi geography wa huwa min ahammi hasilati misra yana ɗaya daga cikin mafi mahimmancin a ba desert bari to ina bazara shi da hakan shi kenan suna da zafi su kaga eh kasashe masu sahara sahara ne tunda kusanto da shi zuwa ga fahimta ba sai a bashi haka insha Allah hasilat shine production kun gani eh ababen da ake samarwa ba wanda za su zama wanda source of incomes min ahammi hasilati misra wa aslu tharwa kuma shine ma asalin dukiya wa muzari iha kuma shine asalin manomanta wato kamar yadda da muke nan da manoma a Najeriya ake shuka auduga har ma dalen shaki a Kano kai malam da ne akai amana rayuwar amana amma ban yanzu wai mutum ɗaya ya kwashe kuɗi kuɗi kuɗin da yo ko in Najeriya ne aka yi ko jihar Kaduna ne aka ci zaben mu kwandala kwandala kudin wannan wasa ne banda hauka irin dan Afirka a yanzu har ba kari ke ne ma wanda kudin ba fa zaka taba zuwa da kogo single kobo lahira ba bare ta zaka bar cin hanci in kun mutun ya mutun nan ya mutu kenan banza ka gani kobo ba zai shiga cikin kabari ba kobo ba zai kuma hana mutum tsufa ba ya rayu shekara ɗari kwabo kuma ba zai hana gaban shi su rauni ba ka gani to Allah ya shirya mana wa tuqaddaru qimatuhu sanawiyan ana kimanta kimar shi audiga a shekara inda na a wajen binahu 30 miliyon miliyonan mil jinahat wajen kusan miliyan 30 ne kawai na junai kudin misirin ne walfadlu fi kulli hadar ribi falalan dukkan wannan ribar yarju ila muhammad ali basha ina koma ne zuwa ga muhammad aliyin basha allazi uniya bi zira'ati wanda ya bada kulawa kun ga shine in uniya ya bada kulawa ina ya azima kuna mai girma da harkar noma fajalaba bazzaral cotton sai ya kawo irin auduga bazzuru shine iri seed bazzuru bizuru buzuru duka ya yi daidai na'am
ba ta da mazafi da kawai yani shine yani ai ya kawai an yi eh
kamar yin da ini shi yasa za ka je wajen fassara wajen ko mutane ne wani suka ce yu'una wa yu'una bi hadha sabanin ya'ani bi hadha wa yu'una bi hadha kaza kaza kaza kaza Allah ka samu dace to ina ne malamai na sai ya kawo irin auduga bazar bizar buzur iri seed irin auduga min alhin da kasan indiya wani shari zira'ata sai ya watsa shukarsa fi misira a kasar misira ita ma fa an kai shine source of income nata yana daga cikin source of income nata kamar yadda mu ma najeriya na mu yuzra'ul qutun fi biladina ana shuka auduga a gari- a garuruwanmu fi shahari maris a watan maris ne waya baka fil ard kuma ya tabbata a ƙasa hatta yujna har sai an harvesting din shi wata an cire shi fi shahari october lokacin a watan october wata hatta ji zira'atu ila ana'in azimin shukan suna buƙatar wahala mai girma wata abin da gajiya mutawasil wanda ke sadajji gajiya wanda ke ci gaba bai tsaya mustamir ko muttasil ba'dahu ba'dan wato hurusul ardu sai a kafce kasa lahu don shuka shi talatu marratin sau uku aw aksar kofi ma da haka za a yi ta kafce ta a yi ta kafce ta thumma tushaqqaqu khududun sai a tsatsaga ta rami rami Ra- layi layi zuwa ga sai a eh, zuwa ga layi layi mutaqariba wanda suke kusanci da juna wa ba da zalika tumla'ul khududu bayan nan sai a cika wadannan ramuka bilmai da ruwa wa tutaraku hatta ta jifa sai a bar su har sai sun bushe fa idza jaffat qalilan idan suka bushe dan kadan tumla'ul khududu bihi bilma'i na'am na'am وتعب متوسط تورث الأرض هو ثلاث مرات كو أو أكثر ثم تشقق خطوطا متقاربة sai a zazzana su zane layuka layuka wanda suke da kusancin juna shine mutakariba wa ba da zalika tumla al-khutut bil ma sai a cika ramun nan ramukan nan da ruwa ko layukan nan da ruwa wato tarku sai a batata ta jifa har sai ta bushe jaffa ya jifu me amri shi amri Jiffa.
jiffa jamil jiffa bushe nam kalilan kaɗan ko hafara zurra fa'iza jaffat kalilan idan ta bushe kaɗan hafara zurra sai manoma su yan su su haƙa fi jambin a gefe min janbai khat daga cikin gefen wannan layi wa huwa al-junub wa huwa al-janbu alladhi tasilu ilayhi ash'atu shams shi bangaren da rana za ta rinka gudanantuwa a cikinsa bangaren da rana hasken rana zai iya isa wajen shi inda shiruki yayin fitowa fuffaran su sa karamuka sagira kanana mutaba'ida wanda suke da nisanci da juna ba da an ba wani sashi na nisa daga wasu kalilan kaɗan wawdi'a fi kulli huffartin samani bazaratin a kowane rami huffara shine rami wa idan ah, menene ayar huffartin minan nari ko to bazarata sai shuka tsiro iri fa aksar da abin da ya faka min bazaril kotun daga cikin irin rake allazi ya kunu kad nufi nufi nukiya haka ne ne fa aksar min bazaril kotun fiye da a irin da irin wannan auduga guda da allazi yakunu qad nuqila fil mai wanda ya zanci zai kasance na na'am to to to fil mai laylatan wa kullama intaha min hufratin wara al badra at turaba na'am Naam, ina ne? Wawda'a fi kulli furatin sai ya sa a cikin kowane rami samani samaniya bazaratin iri na rake guda takwas sai ya zama guda takwas. Na'am? Afwan, afwan. Na auduga ko? Eh, to. sai ya zuba iri na irin audiga guda takwas fa aksar da kuma abin da ya faka fi min bazaril qutn daga cikin irin audi- ah, audigan nan allazi yakunu qad nuki'a fil ma'i menene ma'anar nuki'a naka'a wasu akwai an na Eh, an tsaftace shi akwai kuma naka'u ƙura fa'asar na bihi naka'a ƙura a to allazi yakunu qad nuki'a fil ard fil mai wanda aka sanya shi a cikin ruwa aka tsaftace shi lailatan na wani na dare daya wa kullu man taha min hufratin duk lokacin da ya kammala zuba irin a cikin rami wara waral bazara sai ya rufe wannan irin kun ga shine wara ko sai ya rufe shi to akwai wata kalma to shukran wara wace kalma za mu yi amfani da ita rufewa na na wajen ba galaka kullewa ke na yi e za a iya kawo shi sinanin muradifat nata wara akhfa akwai wata kuma wa'ada akhfa muradif ne nata ko hmm? ahfaza satara jamil ikhtaba'a kun ga fa yan uwa mu samu wannan mu samu wayewa fa kan wannan ba wannan shine zai baka dama ka yi larabci sarahatan yau sai ka zo da wancan kalman din da ka san kalma da yi kokari ka san muradifat nata yau ka zo da wancan gobe ka zo da wancan jibi ka zo da wancan malam sai ka ji kawai larabcin kowa na kowa na sha'awanka a shi wannan lalilbewa ne ma'anawi ma'anawi rufe rufewa na ma'anawi ta wajen ma'ana kama abin da zai rufe kwakwalwa da sauransu galibi shi zai fi ɗauka na? eh na kaman kamara khamara eh shi ma zai shiga sosai kwa sosai kwa khamarahu sai rufe shi jamil jiddan to na'am sai mene waral badra at-turaba sai ya rufe wannan irin da turbaya kun ga ya ta'adda ila mun fulaini sunayin kenan yawwa wata raka sai ya bar shi summa yantazuru ayyaman sai ya dan jira shi na dan wasu kwanaki hatta yanjuman nabatu har sai tsiron audigan ya fito ya fara yado ya fara dasa yado wa hunaka tariqa ukhra haka nan kuma akwai wata hanya daban liziratul kuni domin shuka auduga wahiya an tuzo a buzur shi ne sai a zuba irin audugan fil hufar kun gani jami ko hufratun hufar kaga fi'al jami kabla an tamla al khututu tun kafin a cikar waɗannan layukan da ruwa to yan uwa wannan ya zama na fa darasin nan ba ya zama ya canja mu yanzu tun daga shi ne muna samun mufradat ko a gina ne kai da matanka ku rinka larabci Allah kuwa ba sai ka soyayya ta karuwa ka gani barin ma masu amara amare kun gani yawwa sannan kuma yara a gida mu dan rinka musu ana yan jifa musu kalma ɗaya kalma biyu kalma uku kalma hudu a haka na? yau goda wacce an sa rana ne madalla ka gani tun daga nan sai ku fara tarbiyyantar kanku kuma abin kunya ne a ce makarantunmu shekara talatin islamiyya har yanzu ba ci gaba wallahi makarantunmu yanzu islamiyya ya kamata mu dauki kamar yadda garin kaduna suke yi yanzu a dauka ko duk larabci ne ko zamanin kai islamiyyun mu kamar irin eh kamar irin su haya islam yanzu abin takaici ne ka je haya islam wai kaga ana maka hausa wallahi abin takaici ne wannan eh eh man nura eh abin da ya kamata kenan to abin da ya kamata kenan wallahi yan uwa ni fa ban ga ni fa ban ga har yanzu ban- na ce ma akwai shugaban malaman makarantun shugaban makarantun islamiyyu mu na nan muna tare da shi da shi kwanaki na ce mishi ni har yanzu ba mun ga cigaba ba islamiyyu mu ba ma'ana cigaban da za a zo a gani kusan ma galibi littattafan da muke yin nan guda nawa ne ake gamawa to ai faƙi shayin la yutihi malaman kamar na karatunmu na jiya ne ko shekar jiya kaga akwai jahalun bas- basitun akwai jahalun to ni abin har mamaki ne kike bani kaga mutum yana yi yana magana da izza cikin ɗaliban shi na nuna shi shi wane ne shi shi kaza kaza ne wai ma ko dai irin tawalu ma ka dan ka nuna musu su ma duk su koyi da kai a'a sai ga mutum yana izza nuna izza yana abin nan amma fa da inda zai shiga aji islamiyya nan ne fa yi nan ne fa yake ce yake da abin nan amma da zai fita ya je wani guri shikenan sai ya zama shi ma haba mafi yawanci malami dan fahimta cikin matsalolin shi ne malami kakan na yawanci wanda ake cin malamin misali za ga yaro ne kawai yana gama firamare shi kawai sai a bashi aiki Ya kwa- za su sani haka ne
Wannan- ɗaliban da suke zuwa yau sai ba su
wannan da ya shi ma yana daga cikin fakta da ya da ya da jawo rushewa na islamiyyun mu amma malaman su ya fi kamata su rinka tashi su ma suna karo ilimi duk inda ɗalibi ya ganka da kyau ya kake gani ina shiga haya islam lokacin ina lokacin fa ina NCE na ina zuwa haya islam an ban darasin lara- um, darasin tajwidi ne da Kur'ani. daga cikin azuzan da nake ɗauka har akwai ss3 thalith thanawi to in na zo zan shigo aji ne irin wajen sha ɗaya sha biyu an dai dawo break dama su karfe bakwai kai in ka zo bakwai da rabi ha islam kama kara da sun sa baka suke sammako wallahi kuma duk ƙauyukan da suke haka za su sammako su yi. to lokacin na shiga ban da bacci galibi ba abin da ke faruwa sai in shiga malam bacci tunda an je break an ci abinci an sha ruwa sai bacci in na zo irin waɗannan kalmomin ita sa na tafi sai rinka ɗan ciro su in na ciro su sai na zo rubuta in ce to yawa zai fassara wannan kalmar ai ta fama ai ta gumurzu ma nan wannan cin ci ba haka ba har ta kai ma kai sai da wasu wani daga wani zakakuri daga cikin ɗalibai ke tambana malam wai na kake samu irin waɗannan kalmomin ne a gani idan wani ya ba da amsa shi Allah saka maka da alheri Allah ya baka ruwan karas sai ka ji ya ɗauka amin Allahu akbar Allahu to me shike da sai bacci ya tafi sai ga kuma aji ya koma very lively ana karatu wani lokaci akwai zu- lokacin ba da je ni ce musu fa ku fito da littafan ku wa zai mai namiji shi larabci kai ayan na an ga yakin badar bana wanda ya ce ukhruju kutubakum ce na ba haka bane wanda ya ce kharaju wanda ya ce wallahi ma na ba wanda ya cinka yan sassari ba kuma akwai waɗanda suke in waƙe ne da larabci wallahi ta la'in kaci suna rera maka waƙar larabci tunda akwai su uku kaza da ake yi alhamdulillahi sai wani ya ce mun to ya za a ce mana sai na ce akhriju kutubakum akhriju suka ta mamaki sha to ba ga suna a qur'ani mu mai wani sun kun haddace an akhriji qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri ku gani kharaja ya fito akhraja ya fitar ka gani akhrij ko ba ka ba adraka adrik ajalsa ajlis mu to ai abin da ke faruwa rashin juya irin waɗannan kalmomin haka a juya su usulubi kaza zuwa kaza zuwa kaza kuma wannan fa sun sun fi karanta shi a cikin nahu ba fi'ili lazim da muta'addi in kana son kamar da lazim ya zama muta'addi ya zaka yi akwai tadhifi akwai karin alhamza ga dai sanan dai to gaskiya malam malam duk an- duk islamiyyin da kuke karantarwa ku yi kokari ku canja atmosphere din gurin kawai yanzu islamiyu nawa ne suke karanta da musulun hadith wani islamiyya wace islamiyya ce ake karanta da usul fikihi ai akwai mukarrarat ko na saudiyan nan to ina su ina ne ake karanta da su islami ai mala za a iya su ka duba shekara nawa ne shekara nawa ne ana yi ana ana ana ana ana rolling din islamiyu fiye da fadin shekara arba'in malam ko hamsin ma to ai eh ko ba su baka ba kai ya za a yi ka canja kai dai ka yi lokacin ina kokarin koyon larabcin nan a kodan da in ba na rantsi musu ba boko na yi ba wallahi talla ba su yadda ba su yadda su suka ɗauka larabci ne injini digiri a kai ni kuma to na san dai na yi nc english arabic na- duka nake yin tabi bin malamai ina koya ina ina ina wannan sauransu kuma sai in zo in ta larabci abina ina fa tafiya ne da fa ina larabci ko abina na zo shiga gida wata rana ma mata ta na sai in tsaya dama wurin kofa in ta larabci abina ko turanci ina shiga mata ta ce min kai da wani na ji kana surutu sai na ce mata ni ɗaya ne sai ce a kai ɗaya na ce eh ta ce to ai mutane za su ce kai hauka na ce to sai na yi mana din shi ta shi ta cewa ni dai na san me amfanin kaina ne ka gani to shi yasa nake zabar da mu yan uwa hata yayanka tun suna kanana ka dan koya musu ta'al zo ta'al zo idhhab tafi sai ka ce mishi tsaya can ta'al ka ya fito shi da da hannu duk bai ma gane ta'al bai bai bai gane fasar ta'al sai ka ya fito shi da hannu da hannunka in ka ya fito shi zai zo wajenka sai ka ce izhab sai juya tafi haka za ka rinka mishi kullum kullum kana yi ta adda ka yi yau ka yi gobe ka jibi ka yi jibi ya rike wannan gata kuma sai kara mishi ka wuce kalma din inda aka yi wata mana ba a samu na jari ba na'am na'am malam eh
muna makaranta sai muna magana larabci ai za ka ga malami na ga malami ta ce amma wallahi ya so ya ya sha wallahi biyar nan da cewa bayan bayan magana Ni sai ka kai ana
kurma na kurma ke yi wallahi kai ke yace sai ka ga wani dan Haka yake.
yaro ko matashi wanda sosai bai ma san karatu shine ma zai zama bai ma san addini shine zai zama tafinta zai zama ga malami ya kai malami amma dan cewa wannan magana haka take sai abu masai dan mu wallahi wacce nan magana haka take haka take ga ga malami ya kai malami amma larabcin ta'al ta'al ijlis idhhab bi iya ba Allah ko sai an je kasashen laraba ka gani ana ta dambarwa dan ku dan ku shine al-mubtul am angwa iya alhamdulillah za a bi na'am okay mun kai kirke na'am to to shi yasa yan uwa mu yi kokari mu gyara mu gyara atmosphere din makarantun mu ko wadan sun ce ba za su yi ba kai kai kokari ka gyara yau da ɗa- ɗan ɗaliban ka ga yadda za a yi ka jawo hankalin su ku rinka larabci kuna yi kuna yi kuna yi kuna yi to malam